رسوله وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم آمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله أقدر شافي نوع شافي نا سبعين ترى هنا شافي نقل شيء كده بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سلم الإمام إذا لمن يسلم qabla kamali salati kafin cikar sallah sallah mai raka uku ko mai raka hudu da aka yi raka a biyu zaman tahiya sai liman ya manta ya yi sallam kaga in magariba ce akwai sauran raka'a daya in mai raka'a hudu ce a zahar da la'asar da isha akwai sauran raka'a biyu to in yayi sallama a irin wannan yanayi sabbaha bihi man khalfahu man khalfahu wanda yake bayansa ma mu kenan sabbaha bihi yayi masa tasbih ta ce masa subhanallah fa in saddaqahu idan limamin nan ya gaskanta shi ya gaskata mamu ma'anar subhanallah da mamu ya faɗa kamar ya ce masa sallah fa bata cika ba kamar ya ce masa akwai saurara ka a ɗaya in magaruba ce kamar ya ce masa akwai saurara ka a biyu in ne raka a hudu ce to idan ya gaskanta wannan magana ta mamu cewa sallah fa bata cika ba kammala salatahu ya cika sallarsa shi liman din ya tashi ya kawo raka'a ɗayan da ta rage in magaruba ce ko ya tashi ya kawo raka'a biyun in ne raka'a hudu ce وسجد بعد السلام سي سجد بعدي wannan matsala ta kare in dai ya gaskanta shi to amma fa wa in shakka fi khabarihi in yayi shakka yayi kokonto cikin labarin mamu labarin nan da ya bashi cewa sallah ba da shi ba ma'anar subhanallahi nan labari yake ba shi ai sallah ba ta cika ba to in yayi shakku cikin labarin mamu shi a tunaninsa kamar sallah nan tashi kamar raka a uku yayi shi kuma mamu ya ce masa subhanallah to sa'ala adalai ya tambayi adalai guda biyu adalai anan ana nufin malamai ka gane ai da ce sa'ala isnaini ya tambayi mutum biyu ba ya samu wanda ya san sun san sallah sun san fikihun sallah sun san ƙabli da ba'adi da hukunce-hukuncen sallah. Kuma ba laifi ya ayyana sunansu wane da wane ne gaskiyar labarin nan. A cikin sallar za a sallar ake. Shi ya sa ce maka wajaza lahumar kalam yin zance ya halatta gare su su wane ne lahuma mutum biyun nan. In ba a kira sunan ka ba kai magana sallar ka ta ɓaci. Ba an baka lasisin yin surutu a sallah ba. saboda lamirin mutum biyu lahuma yake bai sai wajaza lahumul kalamu ba adalai na din nan da liman zai ayyana wane da wane dalilin ma da yasa aka nemi mutum biyu saboda shaida tana cika ne da mutum biyu mutum ɗaya baya zama shaida to ya tambayi adalai malamai da suke bayansa shi yasa ake so wanda suke tsaya a bayan liman ya kasance suna da ilimin sallah mu a zara ta warware ma dama haka zai ya jawo mutum duk wanda ya kamo ya daka to ya kamata ya kamo jahili ba wanda watakila ma san ne dalilin jawo shi din ba bai ma san abin da ya faru ba to waɗanda suke bayan sa dai ai ya san su waye ma musu sun kafin ya kabar harama in ana iqama ai yana ganin su waye a bayan sa ko to ya tambayi wani da wani menene gaskiyar wannan lamari su wannan adalai na din jaza lahumal kalamu yin zance ya halatta gare su su su biyu fi zalika a cikin wannan halin idan suka yi ittifaki suka ce sallah bata cika ba eh to kammala salata wuta nan ya tashi ya ciko tun da shi ya tambaye su ya yarda da su kuma suka gaskanta wancan da yake subhanallah to sai ya cika sallah tun da dama in shakka aka ce wa in shakka dama yana shakku to tambayar da yayi aka ce masa sallah bata cika ba kaga anan ya samu yaqini sai ya tashi ya ciko abin da ya rage to sai ce wa in ta yaqanal kamala amma tun farko idan yayi yaqinin cikar sallah shi ba ya shakku da wanda ya ce masa subhanallah shi a yaqinin sa sallah ta ce baya kokonto baya raba ɗaya biyu cewa sallar nan ta cika ne yayi sallama to anan amila ala yaqini yayi aiki da yaqinin nasa wa tarakal adalain adalai guda biyu ma da ya tambaya suka ce bata cika ba da wancan da yake suba shi ya kyale su ka gane ai ya tashi ya fice wanda yake ganin sallah bata cika ba ya kawo raka'a daya eh duk wanda yake tunanin sallah bata cika ba akwai sauran raka'a ɗaya ko biyu in liman ya tashi ya fita kowa ya tashi ya kawo raka'arsa wanda yake da yaƙini kuma ya yi sallama tare da liman kamar matsalar da muka wuce a baya ka gane ai jiya ba mun yi za ka mu imamu ila kami satin ba da bi ahu man sai kana mu ba ha to irin matsalar ce a nan sai dai can ƙari ne nan kuma rage shi da kawai bambancin can ya tashi ne zuwa raka'a ta biyar nan kuma ya yi sallama sallah ba ta shiga ba ka ga laifi ne to tun da an kawo maganar yaƙini duk wanda yake da yaƙinin sallah ba ta cika ba to in liman ya tashi ya fita ya kawo raka'a ɗaya ko biyu da tarihi wanda yake shakku shi ma can da aka ce au shakka fi tabi'ahu man ta yaqana mujibaha au shakka fi shi ma duk wanda yake shakku ma ya tashi ya kawo raka'a ɗaya shi dai liman sallaka ta cika da wanda yake da yaƙini irin nasa amila ala yaƙini wa taraka al-adalain ya bar maganar adalan nan guda biyu da suka goyi bayan wancan cikin labarin da ya ba shi sallah bata cika ba ma ya ce illa an yaksura nasu kalfahu sai dai in mutane sun yi yawa a bayansa a bayan wa wanda yake masa subhanallah ba mutum ɗaya ba ba biyu ba uku ba an ce subhanallah subhanallah shi kuma nan yana da yaƙinin sallah ta cika amma ba mutum ɗaya ba ba biyu ba wanda suka masa tasbihi to a nan fa yatruka yaqinahu sai ya bar yaƙinin nasa wa yarji'a ilayhim ya koma zuwa ga jama'an nan da suka ce subhanallah ya tashi ya ciko abin da ya rage ina fata an gane alhamdulillah a nan ajali yana shi ne ahalin yi Allah ne kada ya san inda ya niyyar littafin da zai tsaya ba ƙaramin littafi ya ɗauka ba amma shi ajali babu ruwansa kana cikin aikin alheri ko kana cikin aikin sharri in lokaci ya yi layin sashi nuna sa a san wala ya kaɗa da nuna a nan babu sahawun kaɗai da ya ɗauko ba a zan aina zai ajiye kuma karka manta farkon littafi dama ya ce maka ka hakamin salati wa taharati wa siyami to da yi magana azumin ba duk a cikin hakamu taharati wa sala ai yayi magana tsarkin haila tsarkin wankan biki janaba alwala taimama duka wannan a hakamu tahara ne to yanzu ne ya fara shigowa a hakamu salati tun da aka fara kaji ce maka babu sai da ya zo babu sahu ko fasali ya ta kawowa yanzu ne ya zo babi na farko in ya gama shi shi ma ya kawo fasalolinsa sannan ya shiga babi na biyu har iya inda littafi ya ƙare sai ajali ya suke shi ya sa za ka ga ya saba wa al'adar masu ta'alifi duk inda littafi ya ƙare ko dai a ce maka intaha ko tammad bihamdillahi a kawo godiyar Allah a kawo salatin manzan Allah shi kawai babu wa yanzu a ilaihim shi kenan duk wanda suka samu ba za su ƙara masa ko harafi ɗaya ba saboda amana ilmiya yadda aka same shi haka za a ruɗa ba ka da ikon ƙara masa harafi ɗaya tun da ba shi yace ba saboda haka su ma suka tsaya iya abin da aka samu bayan wafatinsa a nan ajali ya same shi shi yasa za ka ji maganar ana yi ta kai daga jin wannan kasan magana ba ta ƙare sai dai muka yi sa mas'alar wannan sallamar imamu kabla kamali sara wannan mas'alar ta ƙare amma dai bayanin sahawi ba a nan ya kamata ya tsaya ba alhamdulillah sai ne mai a shabawu da ya jiya shafi barka da fitowa ya himma ta wajen malla garba bandi fasulun na? to ina amsa yana nan lahiya to muna cikin alhurubin da fi hiya usulun sita mun yi tushe nawa mun yi biyu ba mun yi nufi mun yi rubu ba shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu wasumunu tushe na uku daga cikin tututtuka guda shida na labalaban gado akwai sumuni shi ne ɗaya bisa takwas a kasa dukiyar mamaci takwas a ɗauki ɗaya a ba wani daga cikin magada eh to to ɗaya muka yi kenan ɗaya muka a cikin shida to wa rubu'u daga cikin tusuka guda shida na biyu shine rubu'i ɗaya bisa hudu shi kuma fardun zauji rabo ne na miji ma'aududul haji da tare da samuwar matsali matar tasa da ta mutu idan ta bar ɗa ko jika ɗan ɗa to ya ta da shi daga nisfin nan da muka faɗa jiya ya dawo da shi rubu shine ƙarshen matakin rabon miji a dukiyar matarsa. In ba ta da ɗa ko jika za a ba ta nisfi ko da akwai uwa da uba. Idan akwai ɗa ko jika ko ba uwa ba uba dole ya tashi daga nisfi ya koma rubu. Rubu kaga shi ne rabin rabi. Abin da da zai samu, yanzu shi ma sai an raba shi sannan a ba shi rabin rabi shi ne rubu ba. sannan wazzaujati rubu shi ne rabo na mata guda ɗaya au zaujati ko mataye daga biyu zuwa uku ana ba su rubu su je su raba su kuma ma'afaƙadihi tare da rashin hajibi ai ma'afaƙadin hajibi shi miji sai da hajibi sannan ake ba shi rubu ita kuma mata ko mataye sai ba hajibi sannan ake ba su rubu inda labansa ya ƙare matakin ƙarshe na laban miji shine matakin farko na laban mata ko mataye tushe na uku shine wa sumuni sumuni ɗaya bisa takwas shi kuma shine faradu zaujati rabon mata guda ɗaya in idan kaɗai in ita kaɗai ya bari awi zaujati ko mataye da yawa daga biyu zuwa uku a zuwa hudu ma'aududul hajibi tare da samuwar matsayi idan mijin nata da ya mutu ya bar ɗa ko jika kuma da wannan mijin da wannan matar ya haifi ɗan ko jikan ko da wata mata daban in dai ɗansa ne na tsatso ko ɗan ɗansa ne kuma sawa'un ɗan namiji ne ko ita ‘yar ɗaɗin mace ce, in dai ɗa ne ya aife ta, to shi kenan ya ta da mataye daga rubutun koma sumni, shi ne rabin abin da za su samu. Da an alaba hudu ne za a ba su ɗaya, to yi sai alaba takwas, rubun ne shi ma sai alaba biyu, kaga shi ne zai koma sumni ɗaya bisa takwas. Tushe na hudu shi ne wa sulusani, akwai sulusani biyu a cikin uku. an ce sulusi ba ɗaya bisa uku ba to sulusanin jam'in tasniya ne sulusi guda biyu a cikin uku shi kuma farko kulli isna taini rabo ne na dukkan wasu mataye guda biyu ƴaƴa mata ko jikoki mata ƴaƴan ɗa ko ƴan uwa mata shaƙiƙai ko ƴan uwa mata li'abbai ko ƴaƴan ƴan uwa shaƙiƙai ko ‘ya'ya mata na ‘yan uwa ne abai don suna da yawa ne ‘ya'ya da jikoki da ‘yan uwa shaƙiƙai da ‘yan uwa ne abai da ‘ya'yan ‘yan uwa shaƙiƙai da ‘ya'yan ‘yan uwa ne abai idan suka zama isna ta yi su biyu ne kaga akwai ta tasniya bai ce isnai ne ba isna ta yi ne shi yake nuna mata ne to biyu bisa ukun nan farudu kulli isna ta yi labuna dukkan wasu ƴaƴa mata fasa guda biyu fasa'idan da abin da ya hauhawa daga biyu daga biyu zuwa sama tastahiqu ihdahunna idan faradin idan faradatin nisfa wanda ihdahunna ɗaya daga cikin ƴaƴa matan nan ko ƴan uwa mata ko jikoki mata idan ɗaya daga cikin su ce magajiya ita kadai tastahiqu tana cancantar annisfa rabi idan faradat idan ta kadai da ita kadai ce za a ba ta rabi ne sai suka zama su biyu to za a ƙara musu rubu a kan rabu ya zama su misali na ba ta an gani duk wata ya mace wata in ta zama ita kaɗai a gado ana ba ta nufi kamar ya in ta zama ita kaɗai ana ba ta rabi ƴar ɗa ba ƴar ƴa ba ƴar ƴa ba ta gado ɗan ƴa ma ba ya gado amma ta zama ƴar ɗa ce babu ɗan babu ƴa sai jika yar da ita kadai idan ba ana ba ta rai yar uwa shakikiya uwarsu da uwarsu da da mai mutuwa in ta zama ita kadai ana ba ta rabi yar uwa li ajiya wanda take bangaren uba ne ya hada su da mai mutuwa ita ma idan fara da ta zama ita kadai tastahiqu nisfa tana tantantar rabi ka gane ai sai yar dan uwa shakiki dan uwa ta kiki in babu shi amma akwai yarsa ita kadai ce wannan bakkan nata ya bari to ita ma za a ba ta nufi in babu ita yar dan uwa ne aji ka gane ai ana ba ta nufi in ta zama ita kadai bayan wannan yar baffa shakiki baffa dan uwan babanka uwa dai uba dai in ka bar shi asibi ne wan babanka ko kanin babanka ya zama shi kadai zai gaje dukiyarka in babu shi akwai ɗansa shi ne asibi zai gaje dukiyarka to in yarsa ta zama ce baffa shakiki kuma wanda da shi da babanka uwa ɗaya uba ɗaya in ya bar ya guda ɗaya tana cancantar rabi a dukiyarka in ita kadai ka bari in babu ita akwai yar baffa li'aji dan uwan babanka wa ko kani amma uba ya haɗa su shi kadai ne kuma ya mutu ya bar ya kwaya ɗaya ita ma ana ba ta rabi waɗannan kowacensu tastahiqun nisfa tana cancantar nisfi idan faradat idan ta kaɗaitu to irin waɗannan da muka lissafa sai suka zama isnatai su su biyu ne fasa'idan da abin da ya sama da biyu to ana ba su sulusani kaga an ƙara musu akan rabi in ita ta aike za a ba ta rabi daga biyu har zuwa ɗari har zuwa dubu ba za a ƙara musu komai a kan su misali ba saboda mata ba su asibiti mu je to alhamdulillah mun yi tushe nawa guda hudu kenan ba nisifi rubu sumuni sulusani to saura sulusi kuma da sulusi su ne suka rage a cikin shida sai ne misala kaji risala ta fi ɗari hudu da takwas na za mu tashi wal aqiqatu dabbar suna sunnatun mustahabbatun sunna ce mustahabbiya ba kamar dabbar ne ba sunnatun wajibatun alal mustaqi ita layya sunna ce wajiba akan wanda yake da iko shi kwaragon suna suna ce mustahabba shi ma akan wanda yake da iko wa yu'aqqu anil mauludi ana yin yanka anil mauludi ga abin aihuwa yau masaji'ihi ranar bakwai ɗinsa dari bakwai da takwas suka ce ko? dari hudu da takwas yau masaji'ihi ranar bakwai ɗinsa to wayo afudin na ana masa yanka ne da shati da dabba aka ce shatu rago ko tinkiya ko akuya ko dan tauri duka suna ɗaukar sunan shatu in ana so a bambanta sai a ce adda'an wal ma'azu zamani yato azwaji min adda'an sinaini wa min al ma'zis ilayhi amma ka ce ashatu kawai tumakai da awakai gaba ɗaya ismin shamilun bi hadha al jinsayn ga wannan jinsi guda biyu na tumakai da awakai kar kar ka ce shafi yawanci ana ana ana cewa akuya ko to ita ce matakin ƙarshe a cikin ashatu amma ba ita kaɗai ba kinciya ma shatu ne rago ma shatu ne a ɗan taure ma shatu ne ka gane ai wa kaji hadisi manzo Allah da yake an taral hukatar menene urata al'ala ri'a ashai ka gane makiyayan tumakai da awakai gaba ɗaya sunan ya ƙunshi wannan jinsin guda biyu jami su kenan to ana yanka waɗannan dabbobin misali ma zakarna misali abin da muka ambata min sinul ubiya na shekarun dabbar da take layya dabbar da za ta yi layya ita ce take yin suna dabbar da ba za ta yi layya ba ba za ta yi suna ba wa sifarta da kuma irin sifarta ka gane ai banda gurguwa banda marar lafiya banda mai yankakken kunne ko mai gutsurallen kunne ko mai yankakken jela yadda muka siffanta dabbar layyan nan da dabbar da ba ta layya haka nan siffar dabbar suna take wala yunsabu fi sab'ati al-ayyami amma ba a kirgawa a cikin kwana bakwai din nan ba za a kirga al-yawmul ladhi wulida fi ranar da aka aike shi a ciki ba lissafin bare bari idan aka mutu yau ɗaya ne ko gobe biyu jibi sai a sadakar ko so ba irin wannan lissafin ake ba sai gobe sannan a ce ɗaya to kaga irin ranar da aka aibe shi in ta zagayo shi ne kwana bakwai ke ko yawa to ba amma su ma suna ai irin wannan lissafin suke sai ranar ta zagayo a mutuwa ne suke lissafa da ranar da ya mutu ko yawa to shi kenan tunda maganar suna ne ba a kirgawa a cikin kwana bakwai din nan da ranar da aka aike shi a cikin wato zuban kuma ana yanka dabba sunan nan da hawatan da hantsi dai in rana ta hudo daidai lokacin halaccin nafila to lokacin yanka ya halatta wala yumassu sabiyu amma ba a shafa wa jinjiri bi shay'in da wani abu min dan ya na jininta irin yadda zamanin jahiliya suke yi kafin musulunci an aka yin tun a jahiliya suna suna ragon suna al'ada ce musulunci ya zo ya gyara ta mai da ita addini bai kore ta ba bai haramta ta ba tun da dai yanka ne kuma za a ciyar amma sai dai inda ana yanka da sunan gunki ko da sunan aljani to yanzu da sunan Allah za a yanka sannan inda ana shafa wa jariri jinin dabbar sunan to jini na jasa ne musulunci ya ya haramta shi yasa yace wala masu sabiu ba a shafa wa yaro da shay'in wani abu min danya na jinin dabbar wa yukallu mina kuma ana ci mina daga dabbar sunan wa yutasaddaqu kuma ana yin sadaka eh to anan bale bale sun ci hausawa da fulani su hausawa cewa suke ma wai ragon nan ne ke gobe to kutum ake bar amma su bale bari ranar da aka yanka shi wani za a ba shi cinya wani za a ba shi wuya kai dama daba ko ina an san kome da shi ko ne wani a maiduguri an sha ba ni cinya cinya sosai idan na yankan suna wani kuma ana ba da wuya wanzami akwai abin da ake ba shi ko hakan kari ne? ok wani yau ake ba wanzami wanda ya aske suna sai ka abin da za a shigar da shi gidan ɗan kaɗan ne to wannan yana da kyau amma su kutum su hausa saboda ruwa sai a ji a rataye shi ma ba za mu a taba shi a lalar ruwa eh yawwa gara ba sakwata su gasa ne sun su suna gacewa yawa sai a raba a cinye ko to gara wannan sai an ba su a to to sun kyauta hausa ne kawai marwata a zai hausa abinda ake ratayewa to wannan sadaka ne an ce sadaka ba eh a leda ko to ana da dan bayarwa a soye ba na an suka ce dai kayan ciki ana soya wanda suke fa kayan cikin yawanci suke bayarwa amma jan naman nan dai kam to abin da ake so dai a ci a yi sadaka wa yukallu minha wa yutasaddaqu wa tukusau idamuha kuma ana karya kasusuwanta shi ma wannan akwai tsohon al'ada ta jahiliya idan aka yanka ragon suna a zamanin jahiliya to ba a karya kwankwason dabba haka ake ajiye shi sai dai ko a gasa mata ita ne jegun ko a dafa mata ta yaji abin za ta yaga kashin haka za a bar shi ba za a karya ba a je a tona rami abin ne musamman kashin baya wai idan aka karya ba za ta samu kwalin bayan da za ta yi goyo ba al'ada Jamal ya ce wannan ma ba daidai ba ne ana karya kashi a ce a karya kashi wa yin hulika sha'arun ra'asi wa in hulika sha'arun ra'asi mauludi idan aka aske gashin kan wannan abun aihuwar wato saddaku aka yi sadaka bi wazinihi da nauyin gashin aka yi sadaka min gahajin da zinare au siddatin ko azurfa to fa zalika mustahabun wannan mustahabi ne abun so ne kuma hasalun abu ne mai kyau saboda ne ya zo a sunna ai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka aiki sayyidina Hassan ka gane ai in ka duba a sharhi ta maka limafi tirmizi wannan mustahabin dalili abun da zo cikin sunan tirmizi min hadisi ali radiyallahu anhu daga hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda أن رسول الله حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أقع عن الحسن شيني حقيقة دم يتي ويؤقو أقع يايان كان سونا عن الحسن زكيدنا حسن جي كانسا نانا فاطمة تايفا ya yi masa yanka bi kamshin da rago wa ƙala sai yace ya faɗi mutu ya ce fatima ihli ƙira ki aske kansa wata saddaki ki yi sadaka bi zinati shari da nauyin gashinsa ki yi sadaka ki dakan da azurfa na ka samo sikeli da ake auna zinare aka dunkule gashin sai a tsora a kan tafin mizani to sai a kaga zai zai dan yi linjayi wannan da ba komai to sai a samu azurfa a tsora in nauyin ta yayi daidai da nauyin gashin to sai a ɗauki zinare ko azurfa a je a sadaka wannan sunna sai ta manza Allah amma sunna mustahabba ba sunna wajiba ba shi yasa mala yace maka fa zalika mustahabbun idan aka yi wannan mustahabbi ne hasanu abu ne mai kyau domin an yi koyi da umarnin manzan Allah wa in kulli qara'atu in aka ya kan jaririn nan ka bambanta lafazin can aka ce wa in hulika in aka aske daga alhilaqu aski alhallaku mai yin aski nan kuma aka ce wa in kullika akwai ɗa in aka cuɗanya ra'asuhu gashin a wato kan jaririn bayan an aske sai aka cuɗanya kan nan da kalukin da wani abin cuɗanyawa aka samu wani basilin ko wani hoda abu mai tsarki aka shafe kan jaririn bayan an masa aski badalan ya zama musanye mina dami daga jini allazi taf'aluhu jahiliya wanda zamanin jahiliya ke aikatawa fala ba aka ji zalika babu laifi idan an yi wannan in wani abu daban mai tsarki aka shafa wanda ba jini ba ba najasa ba to babu laifi inda ka ga jariri ne yanzu ya zo duniya komai na jikinsa yana da launi ya zo da gashinsa da aka halice shi da shi in aka aske watakila in ya sha iska wani cuta zai iya shiga kan ya zama ko fata ta zama tana da matsala to in kuka san akwai wani magani ko wani abu da tsarki da ake shafawa to babu laifi don kun shafa masa ko hoda ko basilin amma dai banda jinin da jahiliya suke aikatawa to fala ba aka ji zalika babu laifi da wannan wal kitanu kaga yin kafiya sunnatun sunna sai wajiba yawa fi zukuri ga wajiba tun din can akai ya kawo والختام سنة سنة تجد كل شيء يا ماذا واجبة كما واجبة دولة نتعلم مديالو قليل أما تكاشية والشفاء بهم كاشية في النساء في ما تايه makarumatun abar karramawa ce wacce aka yi wa ta fi daraja a wajen miji a kan wacce ba a yi wa ba ina fata an gane amma yanzu ban san dalili da likitoci ko nasara ba sa son yi wa mata kaciya sun ce yana da wata illa to amma dai addini ana yi tun a zamanin musulun tun a jahiliya musulunci da ya zo kuma ya tabbatar da shi a bangaren addini ba laifi ba ne amma bai ce maka sunna ba ne bai ce maka sunnatun wajiba irin na 'ya'ya maza ba a makaruma ne tana samun karamci da daraja a wajen miji fiye da wacce ba a yi wa ba saboda haka in ba a yi ba ba laifi in likitoci sun tabbatar yana jawo ta illa wanda za ta zama larura to kaga dama ba a ce sunna wajiba ba barin sa ya ci in akwai larura an ko ba larura to a bar mutane da abin da addini ya bar su akai shi yasa misali yace maka wal kifadu fil nisa wa huwa izalatu ma bi farjil mar'ati shine gusar da abin da yake jikin farjin mace min ziyadati na qali a daidaita bakin farjin wannan abin da yake tsakiyar in ya fito waje to a yanke shi ya zama ya daidaita da asalin bakin farbi wannan shine abin da ake nufi da alkifadu dama alkafudu ba ƙasa ba ko in kafada yayi ƙasa to sai aka ce alkifadu yin ƙasa ƙasa in ya fito yayi yawa to yana sawa sha'awar mata ta yi ƙarfi ya zama ba za ta iya jure wa miji ɗaya ko biyu ko uku ba to sai a yanke shi domin a daidaita ɗabi'ata ta sha'awa makarumatun jifatihil mimi wa dammir ra'i makaruma da fatahar munjaye ma da kuma rufu'ar ra makaruma ai karamatan wannan girmamawa ne aka yi mata bi ma'ana mustahabu yana nufin mustahabi ne qala huttatabi wa inna ma kana makaruma tana zama abun karramawa li'annahu yaridu ma alwajhi yaruddu ma alwajhi yana dawo da kyan fuskar mace kaji wa yutayyibul jima'a kuma yana dada da jima'i ga miji shine nake maka yana bawo mata daraja a wajen miji almuradu bi raddi ma alwaji abin nufi da dawo da ruwan fuska annahu yatasabbabu anu raunaq alwaji ka bin yana zama sababin kyawun fuska ka gane ai wa buraiki da kuma walƙiyar fuska wa lam'ani da walƙawar fuska yana kyara mata kyan fuska to ka ji wani abu wanda ma al'adar ma ba a san shi sosai ba to alhamdulillah wa hunanta alkalamu ala nisfil awwal to anan rabbul littafin risala yanzu nan ya gama zance ala al-nisfil awwal min risala yanzu mun zo labinta daidai walillahi alhamdu ثم انتقل يتكلم على النصف الثاني sannan malam ya turi yana magana a bisa yanki na biyu shine babun fil jihad inda za a raba shi biyu to wannan mujallabi na farko ne wancan ya zama mujallabi na biyu alhamdulillah sai ne ne hashiyatul adawi sabi hashiyatul adawi sabi 151 ina za mu tashi sai mu koma baya kaɗan da yake wa ya'ani bi qawlihi abin da yake nufi da faɗinsa walakin sai dai zalika ai addabul mutakalli jinin da yake gudurowa tsakanin tsarkin nan guda biyu tsarki ta yi jini ya ɗauke ba ta samu tsarki ba ta yi wanka ta kama sallah sai kuma wani jini ya dawo shi ma ya ɗauke ta yi wanka ta kama sallah sai wani jini ya sake dawowa to shi ne dalilin zalika din nan wannan jinin da yake dawowa bayan samun tsarki kullu dukkansa kadamin wahidi kamar jini ɗaya ne fa fil iddati a cikin lissafin idda wal istibra'i da kuma lissafin jinin istibra'i ba za ta zai ta yi jini uku a kwana bakwai ba ya zo ya yi kwana biyu ya ɗauke kwana ɗaya tana sallah ya sake dawowa ya yi kwana ɗaya ko biyu ya ɗauke ta yi wanka ta kama sallah ya dawo ya yi kwana ɗaya ko biyu kuma ya ɗauke wannan duka kadamin wahidin tun idatu wal istibra' kamar hukuncin jini ɗaya ne a cikin lissafin idda da istigrani annaha tulatiku ayyama dami tana hada kwanakin jinin nan ba'adu har shashin sa ila ba'adu zuwa ga shashi ya ta kirga da farko kafin ya ɗauke kwana nawa yayi kwana biyu jini na biyu da ya dawo kwana nawa yayi kwana ɗaya to ta samu uku ke shi ma na biyu da ya ɗauke yayi kwana biyu ko uku jini na uku da ya dawo kwana nawa yayi kwana uku in ta haɗa ba ta samu shida ba to haka za ta dinga lissafin iya kwanakin jinin banda kwanakin da jini ya ɗauke ta yi sallah a cikin hatta kan tahiya har sai ta kai matuƙa lima huwa hukumu haza abin da yake shine hukuncinta min adati na al'ada idan almu sada ce ta saba jinin kwana bakwai to wannan kwanakin jinin za ta tsuntsunto su ta haɗa su kwana bakwai sai kuma ta doshi cikar sha biyar daga na inda ɗauke ba. Au gairaya ko kuma watanta, gairuwa ita ce alhajiru au mubtada kowace sai ta duba mai hukuncinta na jini, to sai ta ɗauko waɗannan kwanakin jinin sai ta haɗa sai ta ci gaba da lissafi zuwa kwana goma sha biyar. Kuma sannan idan kwanakin jinin nan da ta lissafa sun kai goma sha biyar duk da yake sun zo a yayyanke inda sun cika sha biyar to ta kunu mustahaba tana zamantowa da jini istihaba ne shi ba iya ta umira cikin sauran rayuwar ta nan gaba har ta mutu yana nufin in jinin da ya ɗauke ba ko ya ci gaba da zuwa a gutsire gutsire ya yi kwana ɗaya biyu ya ɗauke ya yi ta yi wanka kwana biyu tana sallah ya sake dawowa ya yi kwana biyu to idan kwanakin jinin nan banda wanda ya ɗauke in ta haɗa ta samu sha biyar to daga nan kawai za ta yi wanka ta kama sallah in ya zo ma za ta yi sallah in ma ya ɗauke za ta yi sallah har zuwa ko dai ta samu lafiya jinin ya ɗauke ko kuma rayuwa ta ƙare ina fatan an gane shi ne yake maka ta kunu mustahada fi baqiyati umriha inda rayuwa a hannun Allah take ba wanda ya san karshen rayuwa sai Allah to amma injinin nan ya ci gaba da yin haka a asali kuma ta tsunto kwanaki goma sha biyar a cikinsa to ta zama yanzu jinin istihaba ne ko ya zo ko bai zo ba da ranar da ya zo daban da ya zo ba duk tana yin sallah wa qala ibnu masalama muhammad ibnu masalama ya ce wa ibnu al-majhul da ibnu al-majhul suka ce kazalika haka nan in kana damu aksara injinin ya kasance mafi yawa akan kwanakin tsarkin duka ɗaya ne sai ka ɗauko iya kwanakin jinin ka lissafa in ya cika aksarul haidi sai ka yi wanka ka kama sallah ta zama da zai shahada wa illa in bai kai aksarul haidi ba jama'at ayyama duhuri ka gane ai ko sai ka dinga tara kwanakin tsarkin duhuran a matsayin su ne kwanakinsa na tsarki wa ayyamal haidi kwanakin jinin hailan aidan su ne kwanakin hailanta hakikatan ga hakika wannan kaga babu mushkila fa takunu dahiran za ta zama tsarkakekkiya a lokacin da jini ya ɗauke ha'idan za ta zama mai jinin haila a lokacin da jini ya dawo mata har zuwa cikar kwana goma sha biyar haka ya zo ala ƙauli ma'auza faɗin Muhammad ibn Masalama da ibn al-Majishu walau bakiyar su suka ce ko da za ta wanzu kazalika haka nan tula umri ya tsawon rayuwarta su kaga sun saba wancan kauli saboda tunda abin ya zama larura inda zulun baya ɗaukewa da kwata-kwata irin yadda ya faru a zamanin manzon Allah wanda kai shekara bakwai tana jini ta zo neman fata wajen manzon Allah kaga wannan an samu hukunci tun daga manzon Allah to amma ita wannan matsalar ta yana ɗaukewa kwana kaɗan kuma yana dawowa kwana kaɗan to sai aka samu sabani ƙauri na farko kawai ta tsinto kwanaki goma sha biyar na aka samu lahaibi kawai sauran kwanakin ta zama jinin mai jini istihaba fi da fi da tsiyatu umriha su kuma yanzu ka ce a'a tunda ba gaba ɗaya ya zo baya yankewa ba yana ɗaukewa to lalle ne lokacin da ya ɗauke ta yi wanka ta yi sallah lokacin da jini ya dawo kuma ta daina sallah tula umriha tsawon rayuwarta har zuwa lokacin da jinin zai daidaita ko kuma rayuwa ta tsari wa zahiru kalami shek amma mabayyanin zancen a shek abu zaidu abdullahi ibn zaidin al-qirawani abu muhammad kenan abdullahi ibn zaidin al-qirawani in ka za kai maka shek ne risala yake ne tun da sharhi risala yake ma to mabayyanin zancen mai risala da yake walakin zalika kullu kadamin wahidin lil iddati wal istibra annaha takunu haidan ahiran kana zamantowa mai jinin haila a lokacin jinin haila lahiran mai tsarki a lokacin yankewan jinin haila fil ibada da cikin ibada abadan har abada bikilafin iddati amma da saɓanin idda wal istibra da shi abin da ya ware kenan kadamin wahidin fil iddati wal istibra idan a lissafin idda take ko istibra'i to fa inna la takunu qahiran fi ma ba ta zama mai tsarki a cikin kwanakin wannan dawowar jinin tunda me jinin kusa kusa ne tsakanin su ba zai zama ta lissafa shi a matsayin jini uku ba to alhamdulillah akwai amma akwai saura ta yabu da ma bainar da mai har sai abin da yake tsakanin jini guda biyun ya yi nisa misali kamar yake ayyami kamar misalin kwana takwas ai bugudan nisa bayyana mabayyani tsakanin jinin farkon da ya ɗauke da jini na biyu da ya dawo sai an samu nisa mabayyani da an ya kuna bainahuma zamanu ya zamanto tsakanin jinin farkon da ya ɗauke da na biyu da ya dawo an samu wani zamani wanda sai a ƙallu tsuhuri mafi ƙanƙantar ƙanci da mace za ta yi a wata shine rabin wata wa huwa shine nufi samaniyata ayyam على قول أو أشرة أشرة أيام على آخر أو قول والمشهور أما قول مشهور أنه خمسة عشر يوما وأن شين مشهور كان قوم شابير شين أقل الشهور متي كان أنت الكل لما تبات هي أوتا متي كان أنت الفانشين صلى أو دم تمجين هيلا kwana goma sha biyar ba shi ne rabin wata ba dole ne ta yi sallar kwana goma sha biyar a kowane wata to kaga a ce in jini ya zo ya wuce sha biyar dole ta yi wanka ta kama sallah dai in ta ƙara dan bai ɗauke ba to za ta shiga kwanakin ƙanci in ta yi kwana goma sha biyar tana jini to kaga an tauye kwanakin ƙanci ba ƙari ba za a samu sha biyar ba in ta an samu sha shida sai dai a samu sha hudu to saboda haka wannan shi na ƙoli matuhuri cewa jinin farko da ya ɗauke idan ta kai kwana goma sha biyar tana sallah sannan wani jini ya dawo to kana sani haidan dama mai halarin ya gaya na na biyun nan haila ne mu'uta na fal sabo ba yi da alaƙa da na baya in inda take za ta iya lissafa wancan a matsayin shi ma jini na biyu amma inda kai kwana goma sha biyar ba to da wancan na farkon da wannan na biyu duka jini ɗaya ne idan tana lissafin idda ko istibra'i to wannan shine ƙarshen zancen to alhamdulillah sai ne askar shaji to alaga mana shaji na nawa shaji na ɗari uku da sittin da ɗaya ina za mu tashi muna cikin kitabul waqafi ba wala yasu ishradun nazar li nafsihi baya inganta mutum sharɗin ka tsokaci li nafsihi ga kansa ka gane ai wai ya ce ya sanya wa kansa waƙafi shi ne mallakar abun kuma ya sharɗanta cewa waƙafin nan ba an ce yana yau sanya wa ‘ya'yansa ko wasu mutum zai iya sharɗantawa ba to ba zai yi wa kansa waƙafi ko hudusi ba da abin da shi ya mallaka to in ka mutu kuma yanzu na waye kaga na magada ne a to a yadda zama waƙafi ne ke wai budau bi imaratihi ana farawa bi imaratihi da laye wannan hubusu ko wannan waƙafin san da ya ce maka baya inganta shaddanta wani tsokaci da nabi ga kansa ya ba da wani gida gidan haya ne ko limfar kasuwa ko shago da ake biyan haya ya ce amma da sharaɗin a cikin kuɗin nan duk da aka karɓo za a bani dubu biyar sauran kuma a kai wa masu amfani da hukuki ko wakazi a wannan baya halatta an ka bayar ka bayar ko kwabo da zai ƙara dawa gare ka to idan an karɓo kuɗin haya na hukuki wa yubda'u ana farawa da imarati da raya shi in an karɓi kuɗin shi wannan abin da ya kawo kuɗi na hukukin in yana da buƙatar gyara wani gu ya yi kiras ko wata katanga ta faɗi ko wata shadda ta ce ana so a yi sokawe da makamancin wannan to a fara raya shi tukun ya gyaru yadda nan gaba zai kawo irin wannan kudin wa rabbi dasirihi da kuma kewayewan inda ya zama kufayi eh mu ma gyara muka yi wa rabbi dasirihi da kewayewan wanda ya zama kufayi ka duba ka duba sharhi a sutura ta hudu ka ga wa wa yubrau bi imarati to wa rajmi ko wa rami yawwa mal rami fa ko baka samu gun ba wa rami ko wa rajmi yawwa rami ne ba amma an kace rabi mutum shi ma zai shiga a tuni gubar alhabibi hatta idan sawo bayan sadafai kalan fuku ba akwai raduma ba to raduma din ne ba toshewa ba ne da zulkare ne yayi yawwa to in ka ce a toshe gurin da ya huje shi ma yana ɗaukuwa amma dai abin da zo a nuska shine waran ne da kiri wa ya sharaɗa gaira zalika ko da ya karɓanta wani wannan shi ne sanya wakafin ko hubutun ko da ya ce kuɗin hayar in an karba a dinga kaiwa tsangaya a dinga yi wa almajirai abinci ko a sai a musu littafi ko kayan karatu ko a je a kai turbuɗa masallaci ko a dinga zuba man janareto da kuɗin wannan haya shaguna ko da ya karɓanta wannan to farko za a duba shi hukusun yana da bukata ba sai ya rayu ba sannan zai ci gaba da ba wa masallaci janareto in ya rushe wa zai ba da kuɗi na zuba janareton masallacin to ko da ya sakanta wani abu daban to da farko a fara gyara shi kansa wakafin ko hubusin in yana da buƙatar gyara abin da ya rage sannan a je a kai inda ya sakanta wa yin sharar fil ijara muddatar idan ya zarɗanta mudda wani tsawon lokaci fil ijara cikin hayar da za a yi duk wanda aka bayi wannan shago na hubusi da na sanya to kar ya wuce shekara shida ko shekara biyu ko shekara kaza to lalle shi mu jawo zatuwa baya halatta a ƙetare wannan muddar da ya yanki ko da mutane yanzu amana ta yi karanci idan ya zama shaidun da suka shaida wannan wakafin sun mutu zamani ya yi tsawo ya shekara goma sha biyar ashirin zai iya cewa na sani ko in ya zama babu shaidu sun ƙare ko shi ya mutu ‘ya'yansa su ce ai rumfar ubansu ne, don tun muna yara ƙanana muka san babanmu a wannan kantin, kuma ba mu san sanda wani yake zuwa ya karbi kuɗin haya ba, tun da ya mutu namu ne. To in ya duba gudun irin wannan ya yanke lokaci, to baya halatta a ƙetare wannan lokaci. Sannan kuma wajen biyan kuɗin, in ya shar'anta duk shekara za a biya kuɗin haya. ko duk wata shida ko za a dinga karɓar na shekara uku uku ko biyar biyar inda ya yanke wata mudda na karɓar wakil idara cikin wannan hayar lam yajib mujawazatuha baya halatta a ƙetare wannan abin da ya sharɗanta fa in lam yakun idan babu wani sharaɗi daga wajen mai sanya hubusin to falyu ajjar sanatan sai a bada hayar shekara idan ta ƙare fasanatan sannan wata shekara ita ma in ta kare haka dai fasanatan har zuwa kuma inda rayuwa ta kare in shi bai sanya wata mudda da za a dinga kalban kuɗin ba fa iza ajara ko idan ya bada haya na hubusun nazarar saboda tsokaci ka gane kamar zai duba ya ga yana shawara bai yanke ba wani ya zo ya yi tayin kudin haya bai gama yanke hukunci ba faja a ɗalibin sai wani mai neman hayar gurin ya zo jigada da ƙari a kan na farkon lamsan fasik wancan ta farkon ba za ta warware ba inda ka riga ka fara magana da shi kuma bai kai ya bari ba kuma dama kayan taimako ne kayan Allah ne in dai da so kansa da yawa ba to ko da wani ya zo ya kawo ƙari akan yanda wancan ya kama to ba za a warware wancan a karɓi wannan da ya zo da ƙari ba watan fasiku a zaman hubusi yana warwarewa da motil ayiri da mutuwar wanda ya tare ilahi zuwa ga gidan hubusi ka gane ai idan gidan ya ba da hubusi ne a shiga a zauna ba a zuba yan haya a dina karɓar kuɗin ana kai shi wani guri ba ka san hubusi iri biyu ne akwai wanda ko da lufar kasuwan ne duk wanda yake miskini ne yana da ɗan jarinsa to an ba shi dama ga hubusi ya zo ya zauna kyauta ya yi sana'arsa akwai kuma da za ce a'a kuɗin hayar aka sanya hubusi ba lufar ba wanda zai shiga zai biya haya kudin an karba shi ne hubusi za a kai gidan wakafi ko a kai inda ya sarɗanta to idan sharaɗin da ya yi na zama ne ba na biyan haya ba to wannan mutumin da ya shiga hubusinsa yana karewa bi motin ayi da mutuwar wanda ya kare ilai zuwa ga gidan lalle murta ajiri amma banda mutuwar dan haya idan haya aka sa ana karɓar kuɗin ne a kai shi wajen hubusi sai ɗan hayar ya mutu to ba a warware ba ɗansa in yana bukata ya ci gaba da zama shi ma yana biyan wannan kuɗi ina fata an gane amma idan zama ne kawai na hubusi ba hayar hubusi ba to idan ya mutu sai ya sai ya fita dan ba gado bane wani sai ya zo ya shiga amma idan haya ne to dan ya mutu ba za a warware ba ɗansa sai su gaba da jiya wa sharɗul mawqufi shi sharaɗin abin da aka sanya shi waƙafi na gida na gida ko rumfar kasuwa ko gona an yumkina intifa'u bi a samu damar yin amfani da shi ma a baƙai ainihi tare da wanzuwar ainihinsa ainihin yana nan kuma akwai damar da za a yi amfani da shi wannan shine waƙafi idan gurin ya rushe ya zama kufayi kaga babu damar amfani da shi to yanzu dole a jira sai an zo an gyara sannan a ci gaba da zaman wannan waƙafin wa yunzaru fihi ana dubawa a cikinsa man sharrada ko min sharti wa yunzaru fihi man sharrada alwaqihu wa yunzaru ana duba alwaqihu wanda ya sanya waƙafin fiye a cikinsa kuma man sharaɗa wanda ya shaɗanta nazarahu to min ɗin da zai wa yunzaru fi min sharɗin waƙihu nazarahu ana duba a cikinsa daga sharaɗin alwaƙihu mai sanya waƙafin nazarahu abin da ya duba ya sharɗanta a cikinsa in kuma ka ce wanzur bi man sharraqa to wanzur alwaqif ana duba mai sanya waqafin fi a cikin kan ko man sharraqa abin da ya sharɗanta nazarahu na tsokacin sa fa in lam yakun idan ba wani abin da ya sharɗanta to fal hakim wa hakimi sarkin gari shine hakimi shine zai zo ta wannan waqafin ga shar'in da mu muke sanyawa a ƙasar mu idan an bar gida babu sharadi an ba da gida waƙafi ko hubusi ba a masa sharadi ba to mu ga shar'in da hukuma take sanyawa a gidajen hubusi ko na waƙafi to dole a kiyaye wannan sharadin da hukuma ta tabbatar da shi wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah sai ne a ƙasar masalis shafi ina ne a ƙarau to shafi na sha bakwai a ƙarabul masalik muna mu na sha shida ne wa nudiba niyatul ada'i an so wajen niyyar sallah ita niyya ba farilla bane a niyyatu faradu to amma wajen kudura niyyar kuma an so ka kudura niyyar sallar lokaci wa biddihi da kishiyarsa shine sallar aba'i in ka kudura niyyar a wato ba da sallar azhar ta farilla kadai ba tare da ka ambaci adai ko qada'i ba tayi amma ka bar musayi kuma kace nawaitu salata zuhri faradan Allah misali ka ka ga baka ce ada'a ko qada'a ba to niyya ta inganta amma ka bar musayi an so ka kudura nawaitu ada'a salati zuhri faradan ko nawaitu qada'a salati zuhri faradan amma fa a zuci ba kamar yadda na faɗa ba dan mahalluha alqalbu dan ka zo kudulawa din ka kudula niyyar bayarwa ko kuma kishe ka shine qara'i wannan an so haka amma ka zo kawai kai ka niyyar sallah a garo ta kake farilla shikenan niyya ta yi amma ka bar musahabi wa adadin raka'ati da adadin raka'o'i wanda mai iziya ya kawo al'adar kaulainin nan an so ka kudura a cikin niyyarka har da adadin raka na yi niyyar bayan da sallar azhar ta farilla mai raka a hudu amma fa a zuci ka halarto da adadin raka'o'in a cikin niyyar taka wa kushu'un ko an so kudura niyyar kushu'i wasu hidaru a zamatin layi an so mutum ya halarto girman zatin Allah ta'ala a zuciyarsa ya gan shi kamar gashi ga Ubangiji domin almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana ne da Ubangijinsa to ana so ka halatto da wannan shi'urin a cikin zuciyarsa ka san cewa kana ganawa ne da Allah wa misalu amrihi cewa yana kwatanta umarnin Allah ne da yake aqimi salata qarafayn nahari wa zulafan min al-layl ko aqimu salata wa atu zakat wannan umarni na Allah ka ji cewa kana kwatanta bin umarnin Allah ne wa rafu da gani an so daga hannaye biyu ma al-ihrab tare da kabbarar harama hina takbiri a lokacin kabbarar harama din wa irsaluhuma da kuma sakin hannayen bi waqarin da nutsuwa malam ya ɗau ƙauli guda ɗaya da askari ya gaya maka wahal alashifatin rahibi ko au alashifatin najibi ƙaulani cewa idan ka daga hannu kace Allahu akbar za ka sauke su ne a bisa siffar mai bauta shine biwa ƙarin a hankali ko kuma alashifatin najibi a masu mai yin jifa ka gane ai to kowanne yana da ma'anarsa idan kai haka ka sauke a hankali to alama ne na rahibi daga arrahaba su tsoro ku shuɗi kenan kana jin tsoron Allah in kuma kai haka da abin da kake so da abin da baka so duk watsar da su Allahu akbar Allah shine mafi girma akan dukkan komai ka watsar da duniya da abin da yake cikinka kowanne kai daidai ne to amma nan malam dama ya gaya maka a bayan an samu kaulani to zai ɗauko maka kauli mafi ƙarfi ne a cikin mukaddimar littafin ya gaya maka saboda haka yace maka da sakin hannayen ji wa ƙarin da nutsuwa kai Allahu akbar sai ka sake su haka a hankali shi aka fito akan jifa din wajazar kabdu kuma yin kabdu ya halatta a malikiya fa da muke karanta jinafirin yake a nafila wa kuriha amma an karanta bi faridin a sallar farilla lil itimadi dalili wai domin jinjiro in kai haka kai kama da wanda ya jingina shi da karhanci malikiya ka gane ai to amma tun da karhanci baya hana ja'izanci dan shi abu makaruhi ne ai ba ce haramun bane ba a ce in kai babu sallah ba to kana iya yin sunna ka ajiye karhancin wa ikmalu surati mustahabi ne ka cika sura ba'd al-fatiha da bayan fatiha a cikin sunan ya ba yake qira'atu ayatin ba aya eh masala ba da sunna na karatun sura to amma mustahabi ne ka cika sura har karshe ba'd al-fatiha da bayan ka kawo fatiha wa kuriya takriruwa an karanta maimaita sura daya bi farajin asallan farilla ka sura ta bi kamar surori guda biyu mabambanta shi ma makaruhi ne sura ɗaya ka maimaita ta makaruhi ne kuma ka karanta surori biyu a raka'a ɗaya shi ma makaruhi ne amma dai sallah ta inganta wata ɗuwi bi kira'atin mustahabbi ne ka tsawaita karatu da subi a sallar asuba wa zuhur kaga azhar taniya tana bin asuba wajen tsawo lifazzin amma fa ga mai sallah shi kadai wa imamin da liman mu'ayyanina da zai yi wa wasu ababen ayyanawa su wane da wane da wane ne talabuhu suka daime shi da ya tsawaita musu ina fata ana ganewa in kai kadai ne maza la ta fali da wilma sha za an ma ahadukum la ta fali khatib ko fa inna wara'ahu as-sajira wa da'ifa wa zalahaja malalata in ɗayan ku zai limanci mutane to ya sauƙaƙa domin akwai mai rauni da ma'abocin bukata da tsoho wanda ba zai iya jure wa dogon tsayuwa ba a bayansa amma wa idza salla bi nafsi falyudawil ma sha in zai yi kansa sallah shi kadai ya tsawaita iya yadda ya ga dama to saboda haka ne ce maka tsawai tadwilu qiratin nan bi fajjin ga mai sallah shi kadai wa imamin da kuma liman da zai yi masu ji mu'ayyani daga wasu ababen ayyanawa talabu da su suka neme shi da ya tsawaita musu amma in ba wanda ya nema daga cikin mamu ba sai ittifaki ba kawai kai kadai to kar ka ja musu izu ɗaya izu biyu izu uku a tsayuwa ɗaya a sallafa Allah kar kai wannan wata kasiruwa da gajarta sura bi magaribin a sallar magariba wa asirin da sallar la'asar وتوسط للأكيتا بإشاء أصلى الإشاء وتكفير الثانية دقدر تركع تبيو عن الأولى أكن تفرقا لكا تفرقو تتفوت أو تبيو كقدر ساتكتك يتفرقو أو دكا مستعجل والحمد لله من قام نجيب صورة كلها كامل كويس نعم هل هل المسائل لا نقول shafi na nawa ne shafi na bakwai alƙudurattu iko al'amma mai ganewa ƙalar lahu ta'ala Allah ta'ala ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai yusabbihu lillahi yana yin tasbihi ga Allah lahul mulku mulki ya tabbata ga Allah wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah وهو على كل شيء قدير Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan yusa bihu ce to shikenan suratul hadiri ko suratul tagabun ce eh to in suratul hadiri ne wannan ma babu ita yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ardi to wannan dai wannan su wannan sun kasa gabuni ce to na ga ya rubuta hadidi ne ai yawwa sababul qalami ne yawwa wannan kan ta gabun ce in ta gabun ce to babu laifi ma din akwai ta ai wata sabaha ce ba akwai sabaha kwangwala ma ba ko da yasa dubu ce wai da kwangwala ma din ne ko wannan yasa dubu a'a yusa jihu ce kwangwala ba wanda ba ta da ido akwai yusa jihu mai ido akwai kuma mara ido ta gazu ne ce kwangwala ma wato ba ta da komai to sabaha ce ko yawa to to hadisi ce kwangwala ma to amma kuma ai babu sabaha mai ido dama ita ma suratul hashiri ai ba ta da ido to wannan dai tagabuni ce yawa da ita sabba ne wato wal arabi ko kuma wa huwa ala kulli shay'in qadir ne huwa al awwal wal akhir ba zuwa kalfe to wannan suratul hadid ne lahu al suratul tagabun ne ba hadid ba lahu al mulku mulki ya tabbata gare shi wa lahu al hamdu godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir suratul tagabun sifa ta biyar ta takwas al'iradatul amma nufi wanda yake ganewa ƙalan Allah ta'ala innahu shi Allah huwa yubdi'u shi ne yake fara halitta wa yu'idu kuma yake komo da ita bayan ta ƙare wa huwa al-ghafurul wadudu shine mai yawan gafara al-wadudu mai kaunar bayinsa zul arshi shine ubangijin al-arshi al-majidu mai girma fa'alu mai aikatawa ne lima yuridu ga abin da yake nufi kaga an samu irada fa'alu lima yuridu mai aikata duk abin da ya nufi ne ba wanda yake iya hana shi zartar da abin da ya nufi suratul buruj aya ta sha nawa ta sha biyu zuwa ta sha uku to alhamdulillah akwai akwai saura wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktabu ubangijinka yana halittar abin da ya so wa ya kataru da abin da ya zaɓa kaga irada ta abin da ya so ya zaɓa ya nufi yana halittarsa ba mai iya halawa to alhamdulillah sai ne ko alai guba alai muhammad ya hito shaji nawa dari da arba'in da biyar sai na za mu tashi albahasu إذا تأملنا كل فائل في الجمل السابقة idan muka lura da kowanne fa'ili a cikin jumlolin da suka gabata irin su khadijatu almujtahidatu al-rubbatu ad-dajaja 145 da asugura da al'amiya da asma'u da zainabu da su'alu da ihsanu su ne fa'ili a cikin waɗannan jumloli ra'ayina za mu ga annahu ya dullu ala mu'annasin cewa shi yana nuni ne ba abu sa sunan mataye duk gaba daya Khadija Zainabu Dajaja Laila Salma Kubra ko da Kubra din da Amya da Asma da Zainabu da Su'adu da Ihsanu duka fa'idi ne da yake nuni ga sunan mata wa kad arafna fi darsi sabiqi amma mun riga mun sani a darasin da ya gabata للفعل المؤنث علامة فعل المؤنث yana da alama mun faɗa alamomin sa yanzu alamar ta'anisin suna muke nema najhat kaga alama ne na ta'anisin fi'li asali najhat aka samu masa ta'u ta'anisin sakina to mun riga mun san wannan a darasin da ya gabata fa hal tujadu alamatun to ana samun wata alama lil ismi al mu'annas ga sunan mataye kamar da ake samun alama a fi'li na mataye to yake unzur ka duba ilal jumalil arba'il ula zuwa ga jumloli hudu na farko tajidu zaka samu annal fa'ilal mu'annasa fa'ili mu'annasi makatumun ana cika shi ne bita'in da wata ta mutaharrika mai yin motsi wato wanda ake mata harka wasali khadijatu ko mujtahidatu dubbatu da jaja mutaharrika ce ba sakina ba amma za mu ji wasu to zan ce yan boko ne ko zan ce wanda ba su san larabci ba sai ta wai khadija ko hafsat ko suna suna suna yin sukun a wannan wannan kuskure ne in ba irin aisha ba ba sa faɗa ai ba sa ai a aisha wannan ba sa faɗa amma hafsat khadija wannan kuskure ne ai ba ta usani su saki na mace shi yasa ya ce maka mutaharrika ana mata haraka ne akwai wasali in ba za ka bar wasalin ba ka sa su kudu wakafi ka ce khadija an san wakafi kasa ko ka ce khadija ko ka ce mujtahidat ko addajajat ko fakihatu ko ja'izat ko kuma ka ce ja'iza ko fakiha ko mujtahida ko an san kasa su kudu wakafi ne amma an ka bayyana ta'un sashi na ta wannan kayi barna kuskure ne saboda yace maka makatumin bita'in mutaharrika da ce makatumin bita'in sakina fi'ili ne mu'annasi ake samu da sa'u ta anisu sakina ka gane ai raqadat jazat ka gane ai fa'alat akalat sharibat namat wannan a fi'ili ne ake faɗan wannan amma a suna mutaharrika ne ba sashi na ba hazihi ta'u ita wannan tar hiya alamatu ita ce alama min alamati ta'anisul asma daga cikin alamomin ta'anisul sunaye in sunan mata ne to zaka ga kadijatu din nan wannan mai bangaren takuri kenan wanzur al-amsalatul kamis to ka duba misali na biyar laila din nan da salma wasadisa da na shida shine salma wasabiya da misali na bakwai shine sugura da kubra kaga wannan babu ta'u ta'risi eh sai aliful maqsura laila salma sugura kubra waɗannan tajidu za ka samu annal fa'ila shi wannan fa'ilin jumlar makasumin bi alifin kasira shi ne alifin makasura ɗin an cika ƙarshensa ne da wani alif amma kuma kasira ta ƙaitacce don babu madda a kai babu ja ba salma'u ba ne ba kubra'u ba ne ba laila'u ba ne laila salma kubra kubra alif ne amma kasira takaitacce ba a jaza ba mamduda ba tusamma alifu ta alifin makasura kaji ba ana ambatansa alifin ta alifi al-maqsura amma abin takaitawa ba al-mamduda ba wa hadhihi al-alif wannan alif da kake gani mu a karatun mu na tsanjaya za mu ce ya ara to bayar ake gani ba ai babu yaya a kasanta alu jan nan da ba a sa ba shine alif abin da muke magana shine aliful maqsura din wannan alif din da yake zama aluja alamatun alama ne ukura daban bayan waccan ta'u ta'alizu na kadijatu na dubbatu da dajajatu to shi ma wata alama ce daban تدل على أن الاسم الذي كنوني أبو ساولا سونا الذي تغلب به واندونا ألف المقصوة تسعدد شيء أكل شيء معنى العلامة ليس شيء ما سونا لنما تابع سونا مذابا تو الحمد لله سورا أبياء دا أسماء لا مجسو ما دليل لسا ذكر مماتا da Zainabu wanda babu ta'u ta'alif babu alifun makasura din da su'adu da ihsanu alhamdulillah tashi na nawa ina za mu tashi muna cikin tamrini tashi na tis'in da ina za a tashi to mun yi guda ɗaya tamrinin fili iraq na muzadu kada samaru ya tsibu a samaru ɗayan itatuwa kada ya kusata ya ɗibu ya nuna ya yi daɗi ɗaba ba daɗi ba ne ya ɗibu yana yin daɗi da yana gauri ko yana ɗaci in ya nuna ba sai ya yi zaƙi ba kada samaru ya ɗibu dan itaciya ya kusa ya nuna kaga kada ina ya zama fi'ilul taqribi ko fi'ilul muqariba ina kusanto da nunar ba cewa aka yi ya nuna ba inda kana aka ce an aka ce kana samaru ya tsibu dan ya tashi ya kasance yana nuna ai kaga ya nuna kenan to amma kada tana nuna kusantowar abin ne ya kusa ya nuna kada din nan shi fi'lu madin naqis mabniyun abin jira wani ayar fati a kusa fata asabaru ismu kada shine sunan kada kamar da kasan ismu kana shi ma haka yi sunan shi yake ismu kada marfu abin yi rufu'a ne jiddan mati da damma asamaru ya ibu fi'lun muzari'un wal fa'ilu fa'ilun damirun mustaqirun damiri ne abin sutuntawa wal wato taqdiruhu huwa kenan shi asamaru kenan wal jumlatu ita jumlar gaba ɗayan ta kabaru kada da asamaru ya tsibu jumla ce ai mufida asamaru ya tsibu kamar mubtada ne da labari to ita wannan jumlar ta mubtada da labari su ne kabaru kada labarin kada ina fata an gani na biyu a sassafa'u an ya juma a sassafa'u ƙarfi tsarki amma ba na jiki ba sananin samaniya da iska da take kada an zama ba kula ba hazo to wannan tsarkaka ta yanayi asa ya kusa ta an ya duma ya dawwama asa fi'lu madin naqis mabni ala al-fathi shi ma asa as-safa'u ismu wa sunanta ne marfu'un bi damma abin rufu'a da damma as-safa'u ko an dinna harfu masdari wa nusiba ko حرف مصدر مصدري ونسب حرف مصدري ونسب مضاف له حرف مضاف مصدري مضاف اليه ونسبي معطوف على المجرور ولا معطوف على المجرور مجرور كيف أن حرف مصدري ونسب مبني أبن جلاوان على السكون أن يدوم فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل اسم المصدر nan da aka juya shi daga an da kuma fi'ilin sune ne khabaru asa labarin asa an ya duma din to alhamdulillah sai ba mun yi awa to talimul muta'allim ina da shi dai kawai inda kake في ماهية العلم هو نعم نعم فصل بدوا إن شاء الله في ماهية العلم تكون حقيقة للعلم ماهية كمان حقيقة بغي بيان تكون حقيقة للعلم والفقه ده فقه وفضله ده كما بيان خلل العلم ده خلل العلم فيكم قال رسول الله من قال الله صلى الله عليه وسلم آياتي طلب العلم فريضة لما علمي فرلا ne على كل مسلم akan dukkan dan musulmi wa muslimatin da kuma musulma ina fata an gane ilam kai sani annahu shi lamarin yanda yake la yusarabu ala kulli muslimin ba a farlanta wa dukkan musulmi talabu kulli ilmin neman dukkan ilimi ai ilimi yawa ne da ba za a ce musulmi wajibi da san dukkan nau'o'in ilimi ba ai ba zai yiwu ba wannan sai dai Allah wa kuka kullu zi ilmin alim yawa ba za a ce musulmi sai ya san dukkan ilimi ba ya san fiqhu ya san nahwu ya san sarfu ya san tafsir ya san hadisi ya san luga ya san mantiki balaga ya san likitanci ya san kanikanci ya san injiniya ya iya kila ya iya wanzanci duk ba ilimi bane ya iya kwasan kashi a tokawo shi ma ilimi ya iya noma shi ma ilimi ne a wannan ba zai yi ba duka dai duk komai da ka gani ilimi wa inna wa yutaradu alai ka sani dai kadai ana fallanta wa musulmi ne talabu ilmi hali noman ilimin halin da ya tsinci kansa a ciki halin da kake ciki yanzu a halin ka na musulmi ai dole kai sallah ko to dole ka nemi ilimin sallah in dai kai musulmin ne daga ciki sallah dai hali ce akan dukkan musulmi duk inda kake akwai halin da za ka yi sallah to neman ilimin sallah wajibi ne sallah ba ta yi wa sai da alwala to neman sanin alwala wajibi ne alwala ba ta yi wa sai da tsarki neman sanin tsarki wajibi ne in mace ce akwai hukuncin jinin haira da jinin biki duk ya shafi tsarkin sallah to dole ta san wannan ilimin hali ne da yake kama dukkan musulmi fa inna hu yuqalu domin ana cewa afdalul ilmi mafificin ilimi gaba ɗaya ilmul hali sanin hali halin da ya kama ka ka san hukunci wannan halin wannan shine afdalul ilmi bayan al'ilmu daruri na addini idan ka tsinci kanka a matsayin manomi to dole ka nemi sanin yadda ake shuka da yadda ake noma da yadda ake girbi in ka tsinci kanka a matsayin makeri to dole ka sai da zaka inganta aikinka yadda zaka kauce wa haramun kar ka yi algushi a cikin wannan kila ta in kai za ka tun ofis ne to dole ka san rashawa da yadda ake kauce mata da yadda ake gudun haram a cikin sana'ar ka wannan nau'i ka tsinci kanka a ciki to ka san wannan ilimin shi ne afdalul ilmi wa afdalul amali mafi fitin aiki hibdul hali kiyaye hali shi kuma bayan ka san ilmul hali to kuma ka san yanzu a wani hali kake hali ai yana canza akwai wanda yake na dindindin kamar halin zamantowar ka musulmi sallah wajibi ne wannan baya canza ko amma akwai yanayin da yake canzawa yau kana manomi gobe ka koma ɗan kasuwa jibi ka koma ma'aikacin gwamnati to ka kiyaye halin da kake ciki shine afdalul amali duk halin da kake duka ce yanzu a wannan hali nake a wannan halin da meye da me farilla a kaina da meye da me aka haramta mu duka san wannan wajibi wa yusaradu alal muslimi ana farlanta wa musulmi talabu ilmi ma ya qawu lahu neman ilimin duk abin da yake afkuwa gare shi fi hali a cikin halinsa kuma fi ayi halin kana cikin kowane irin hali ya kasance fa inna la budda lahu min as-salah to kaji zancan mu ka sani ba makawa ga musulmi sai yayi sallah to fa yutarabu alai ilmu ma yaqawluhu fi salati ana farlanta masa sani abin da yake afkuwa gare shi a cikin sallar sa na qabli da ba'di da mubdilatu salat da farulle da sunnoni da musabai da makaruhai bi qadri ma yu'addihi farad as-salah amma ne mai ilimin wai ba kai sai ka zama malami mai karantarwa a sallah ba a da gwargwadon abin da zai ba da farullar sallah bihi da wannan ilimin iya abin da ya zama wajibi kenan abin da ya tsoro a kan wannan kuma falala ce wajibu alaihi yana wajaba a kan musulmi bi kadari ma yu'addi bihi wajib da gwargwadon yadda zai dinga ba da wajibi da wannan ilimin la'anna ma yutawassalu bihi abin da ake tsani da shi idan ya kawo masa lafarin zuwa ga tsaye da farilla ya kunu faradan yana zamantowa farilla kamar da nake sallah farilla ce amma ba a ta sai an yi alwala to alwala ma ta zama farilla duk abin da sai an taka shi sannan a kai ga farilla to shi ma wajibi ne dan farilla ba ta yi wa sai da shi wa ma yutawassalu bihi ila iqamatul wajib duk abin da ake tsani da shi zuwa tsayar da wajibi ya kunu wajiban shi ma yana zamantowa wajibi to wa kazalika haka nan hukunci yake ce so cikin azumi musulmi da dole ya azumi wata ramadana to dole ya san hukunce hukuntan azumi da farillasa da sunoni da musabbai wa zakati da zakka amma ita da yake bata wajaba akan kowa da kowa sai ɗaiɗai ku sai ya kawo sharadi in kana lahu mal in yana da kuɗi in ba ka da kuɗi ba wai ba ce dole sai ka san farillan zakka da sunoni da musahabi ba domin kai ba da shaje ka والهج da aikin haji shi ma yace in wajaba alai shi akwai sharadi in ya wajaba a kansa domin Allah ya ce limani sada ilaihi sabila in ya zama wajibi a kanka bayan shari'a ba ce dole sai ka san hukuncin fita aikin haji ba dan kai da zama wajibi a kanka amma dai gara ka sani zai fi akan a ce ka ki sani din saboda wata ran zai iya gudunowa ya wajaba din kuma an ka sani ka ga abin ya zo da sauki to alhamdulillah masha Allah lokacin sallan fatiha da salatul fati Allah ya sana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda kuka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله تزاوى تبارك الحمد لله الله عليك ولا ما دكتور هذا الله كيفك الله عليك ما شاء الله الله عليك الله عليك الله عليك يا ثم الله عليك الله عليك الله عليك ما شاء الله الله يسعدك ما شاء الله الحمد لله